أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi wannan shine darasin mu na 60 muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda muka sani littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti da kuma as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna bin jerin ayoyin al-qur'ani kenan idan wannan ya kawo ayar da ta gabace ta wannan zamu fassara ta sannan ko mu yi bayanin ta sannan mu zo zuwa ga wannan aya shi yasa muka haɗa littattafan guda biyu a darasin mu da ya kare na 59 mun yi alkawali za mu faɗi waɗansu abubuwa guda biyu kafin mu ci gaba da karatu mun tsaya ne a aya ta biyar a cikin suratul ma'ida inda malam ya kawo matsaloli masu yawa to akwai wurare guda biyu da muka yi bayani da gaugawa waɗanda nake so in ɗan yi bayani a kansu sannan mu kawo bayani na almafahim da malam yake zan kawowa tunda wani ɗalibin ilimi ba zai fahimci me ake ni da almafahim ba da nau'ukan su daga nan sai mu ci gaba da karatun mu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta eh abinda nake son in ɗan ƙara inda malam ya kawo cewa idan aka kawo am abinda ya haɗe gaba ɗaya an gane ko sannan aka kawo aka ambaci wani sashen shi to baya nuna cewa an keɓance wannan amni malam ya kawo misali da aya ta hafizu ala salawati was salatil wusta ku kiyaye salloli kuma da sallah ta tsakiya duk da yake akwai tafsiri da dama akan sallah ta tsakiya amma ba nan ne muke son mu tsaya ba duk da yake malamai zance mafi karfi sun dauki ko sallar la'asar ko kuma sallar asuba amma da an kace was salatil wusta ba ana nufin an keɓance salatul wusta ba ita ba da ita ba wajen wato abin nan wajen kula ma'ana an faɗi sashen sallolin da ya kamata a kula da su ne kuma ba taksisin amukin akai ba kowace sallah ya kamata a kiyaye ta sannan sai malam ya kawo hadisi na ayyuma ihabin dubiga faqat tahura hadisi ne wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dukkan wato fatar da aka jemi to faqat tahura ta halatta an gane ko to sai kuma aka kawo wani hadisi halla akhaftum ihabaha ya zo ya iske wata akuya ta mutu sai ce me yasa ku riki ihabaha ba wato fatar ta ita wannan akuyar sai ku amfana da ita ku jeme ta to kaga wannan ya nuna cewa can ya ce dukkan fata nan ya ce fata ta mi fata ta akuya tunda ya iske akuya ba yana nuna ta akuya dai addon hukuncin ba a'a hukuncin am yana nan wato a matsayinsa wannan mas'ala ce ta farko da ya kamata mu fahimta cikin kuma mas'alolin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan ya kawo cewa wa kadhalika ruju'u damiri al-ba'd la yukhassisu aidan kamar damiri na sashi baya takhsisin aya ala sahihi akan zance mai inganci ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda yace wa bu'ulatuhunna su mata mazajen su a haqqu bi raddihinna su suka fi cancanta su dawo da su nan ma a haƙu bayan fi suka cancanta ba a'a su ne da haƙƙin su dawo da su domin mace in tana cikin idda ba wanda isi ci mijinta ba zai iya dawowa da ita ba an gane ko fi zalika a cikin lokacin idda aya ta 228 a cikin suratul baqara malam yace fa inna dhamira domin shi dhamiri raji'un yana komawa ne ila qaulihi zuwa ga fadar Allah wal mutallaqatu matan da aka saka yatarabbasna za su zauna labari ake bayarwa amma umarni ne inji malaman usulul fiqhi ay li yatarabbasna aya ta 228 a cikin suratul baqara malam yace wa huwa li khususir raj'iyati min al mutallaqati shi wannan da anka ce yatarabbasna bi anfusihinna ya ya kebanci waɗanda ana iya dawowa da su an gane ko da anka ce yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ya kebanci li khususin raj'iyat ya shafi matan da kawai ana iya dawo da su saki na ɗaya da saki na biyu ma anna tarabbusa thalathati quru thalathati quru'in tare da cewa mace ta zauna ta yi jini uku amul lil mutallaqati ya shafi wato dukkan mata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ka gani dukkan matan da aka saka za su yi jini guda uku min raj'iyatin wa bawa'in da arraj'iyat waɗanda ana iya a dawo da su wa bawa'in da kuma waɗanda ba za a iya dawo da su ba mace idan mijinta mata saki na uku ba zancen ta dawo jam'i ne na ba'ina kenan ba na timin hutani santa da gare shi raj'iyat kuma wanda ana iya dawo da ita saki na ɗai ko saki na biyu to kaga sai ya zamanto ko da an faɗi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru amma da ya dawo ya ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna mazajen su sun kafi cancanta su dawo da su ai mace da aka yi masa saki uku mijinta bai da izinin ya dawo da ita sai ya zamanto a'a ba an yi taksisi bane amma dabiri shi na iya komawa zuwa ga dukkan matan ta fuskar abin da ya shafi kowace daga cikin su qadiyya ta jini uku dukkan su ne amma qadiyya ta dawowa sai wadda wato aka yi ma saki na ɗai ko saki na biyu to wannan shine abin da lokacin bayani ina ganin kilan ba mu bayanin shi irin yadda ya kamata ba ko kuma mun bar wato mas'alar a taskance ma'ana tana buƙatar ƙarin bayani sannan inda malam ya kawo mafhumul laqab abin da ake nufi da mafhumul laqab an gane ko yace kama zannahu sheikh kama yadda ibnu sheikh rashid rida ya sa tsammanin wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum matsayin mafhumul laqab yake to sai bayanin me ake nuhi da mafhumul laqab malam yace li anna mafhumul laqab fi istilahil usuliyin abinda ake nuhi da mafhumul laqab wajen malaman usulul fiqh huwa ma ulqa fihi al hukm abinda an karata ya hukumci akan sa bismin jamidin da suna daskararre an gane ko kamar yanzu misali an kace rajulun misali suna ne daskararre sawa'un kana isma jinsin shin sunan jinsi ne misali in an ce ismu jinsin sunan da ya shahi jinsin abu kamar yanzu inda an ka ce kalimatin ko mu ce kalima da an ce kalima kaga ta shahi dukkan jinsin kalmomin da za a faɗa to shi ake kira ismu jinsin au ismu ain ko suna na aini na zati kamar mu ce zaidu kamar mu ce isa kamar mu ce muhammad au isma jam'in ko ko suna na jam'i wanda ya haɗo ya tattaro jama'a da dama kamar a ce alqaumu an gane ko mutane to kaga wannan shine ake kira wato abin nan mafhumul laqab malam yace wa dabituhu yadda za a gane shi annahu huwa allazi zukira shine abin da aka kawo li yumkina al isnadu ilayhi faqat dan saboda a danganta abu zuwa gare shi an gane ko lishtimalihi ala sifatin saboda yana kumshe da wata sifa taqtadi takhsisahu bizikri duna ghairihi wadda ta hukumta ko ta sa aka keɓance shi da hukunci wanda ba wani ba amma in ka ce za ka yi aiki da shi haka karara ba tare da fahimtar illa ba to kana iya zama kafiri misali inda Allah ya ce Muhammadun Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko manzon Allah ne to kaga Muhammad suna ne na zati na aini in ka ce to mafhumuhu wanda ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba ba annabin Allah bane to sauran annabawan Allah ka fitar da su kinan ko kaga zaka zama kafiri amma sai malamai suka ce a'a shi mafhum allaqab akwai inda ake aiki da shi amma da sharadi in an fahimci illa tare da shi ko ko an kaddara masa sifa misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal sai yace rijalul la tulhihim tijaratun to kaga nan da yace a cikin gidajen da an gane ko Allah ya umurni da ambata sunansa sai ce rijalun mazaje to kaga shin wannan yana nuna maza su kadai ne kamar su je masallaci ko ko hadda mata to sai malamai suka ce to shi rijalun ai mafhumul laqabi ne amma na ana iya aiki da shi an gane ko a ce to mazaje ɗaya adda izinin su je masallaci su aka wajabta ma mata ba a wajabta musu ba me yasa ba a wajabta musu ba sai suka ce saboda wata illa ko wata sifa da muka fahimta daga sunan rijalun ba daga kalimar rijalun kin ba domin an fahimci shi ar-rajulu namiji laisa bi aura shi ba al'aura bane wal mar'atu ita ko mace auratun al'aura ne to ta fahimta cewa ita mace al'aura ce namiji ba al'aura bane shi yasa aka ce shi namiji an farlanta mishi ya je masallaci ko sallar juma'a ita ko mace ba a wajen ta mata ba in dai ta je kamar yadda hadisi ya zo na ibnu umar cikin sahihain kada ku hana bayan Allah masallatan ɗakunan Allah ma'ana kenan su mata akwai sharuɗa sai an tabbatar da babu cuɗanya tsakanin maza da mata za su fita ba tare da an sa turare ba an sa sutura an sa hijabi mai cikakken sharuɗa wanda shari'a ta yi bayani to wannan za a ce mutum ya je mace an halatta mata ta je amma ba a wajabta mata ba mai son sharuɗan hijabi yana iya dubawa cikin littafin wato Sheikh Nasiruddin Albani ya ga sharuɗa da ya kawo na al-hijab al-mar'a al-muslima da sauran abin da malamai suka kawo to wannan shine mas'ala ta farko da nake son in yi bayani a cikin wannan littafi na wato abin nan da muka kawo cikin dafu ihamul tirab an ayatul kitab abu na biyu wanda shine na karshe kafin mu shiga cikin karatun mu gadangadan shine mallan yana kawo al-mafhum al-mafhum wanda duk bai karanta usul fiqh ba bai karanta usul tafsiri ba galibi ba zai iya gane me ake nufi da al-mafhum ba domin al-mafhum a larabci kawai shine abinda an ka fahimta to kaga in larabci kawai kake ji ba za ka iya fahimtar mi malamai suke nufi da wannan ba to sai ni amfani da littafin mallan har yanzu littafin sa na muzakkiratun fi usul fiqh wanda asalin sa muzakkira ce rubuta ba littafi bane amma sai aka har hada shi saboda ɗaliban da malam ya makaratu a ƙasar Saudiya sai aka hada shi aka maida shi littafi ɗalibin sa Atiyya Salim yana daga cikin waɗanda suka yi wannan kokarin to sai malin ya kawo mafu don haka ina son ɗalibin ilimi ya saurari wannan mafahimikin da ƙa'idodinsu yadda duk lokacin da muka sake kai gare su ba sai mun sake maimaita su gaba ɗaya ba muna iya mu faɗi wanda muke a kansa sai mu mayar da mutum zuwa ga inda muka yi bayanin malin ya ce shi mafhumi qismani ya kasu gida biyu akwai mafhumu muwafaqa mafhumi na muwafaqa ka gani wanda ma'ana shine ma'anar abinda an ka fahimta yana daidai da nassi ko ya fi girman abin da nassi ya zo da shi akwai mafhumul mukhalafa mafhumi na ya saba ma abin da nassi an fahimci sabanin abin da nassi ya zo da shi ko kishi a bari mu ce kishi akan mu ce sabani to wa huwa arba'atu aqsam malam yace to shi mafhumin nan ya kasu wato gida hudu shi mafhum na almuwafaqa malam yace taratan wani lokaci yakunu aula bil hukmi min al-mantuq abinda an ka fahimta shi mafhumul muwafaqa din wanda an ka fahimta ya fi cancanta da hukunci da abinda nasu ya kawo ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata gurgudun zarra na alkhairi zai gansa to wanda ya aikata gurgudun dutsi fa kaga babban dutsi kaga wannan abin nan ne misali na biyu da malam ya kawo a gurguje da Allah ya ce wa ashidu zawai adlin minkum idan za ku shaida ku shaida ma wato adillai guda biyu zancen saki ko kome a to da an ka ce a shaida ma mutum biyu to in ka shaida ma mutum goma yayi ko bai yi ba kaga min babu aula in mutum goma suka sani ina fata ana fahimta ta to wannan kenan to wannan shi ake kira aula bil hukmi min al mantuq to wanga ana kiran shi maqtu' tabbatacce da malamai ba su yi sabani akan shi babu kuma wata shakka wadda ke zuwa amma shi mafhumul muwafaqa an gane ko aula bil hukmi min al mantuq akwai wanda ake kira mavnun ba maqtu ba wanda zato ne malamai suke yi amma zato mai rinjayi hadisin da yazo yake cewa daga cikin dabbobin da ba sa yin layya an gane ko sai yace al aura'u bayyinun awaruha al aura'u dabbar da take da ido daya mai ijiya ɗai kenan bayyinun awaruha wanda awaruha wato makamta idon ɗai ta bayyana. Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alaihi yace bayyinun wanda ya fito a fili ashe idan makamta bata bayyana ba idon ba a gane baya gani yake cewa to tana yin layya sai dai zaman tularar ta ba za ta kai waccan ba tunda yace bayyinun to inda malamai suka fitar da kaida suka ce to yanzu an ce mai ido ɗaya ba ta layya to makamniya wadda ba ta da ido ko guda tana layya kaga sai malamai suka ce to ai ita ma ta fi cancanta a ce ba ta layya amma sai suka ce ba ɗari bisa ɗari bane an ka yanke wannan saboda idan tana yiwa ana ganin mai ido ɗaya ba za ta iya neman makanta abinci bane shi yasa an ka ce ba za ta yi kitse ba ba za ta yi kaza ba to tana yiwa wadda ba ta da ido guda biyu mai ita zai fi kula da ita fiye da mai ido biyu ya ba ta abinci ya kawo mata komai ta ci ta koshi sai ta fi ma mai ido ɗaya da mai ido biyu wato kitse da komai to kaga wannan tana yiwa sai suka ce to kenan wannan ihtimali yana iya zuwa duk da yake abu ne mai nisa amma dai ana iya kawo shi sai abu na biyu shi kuma taratan ya kunu musawiyan shi kuma musawiyan wanda ya zo daidai da abin da lafazi ya faɗa mafhumul muwafaqa al musawi malam yace ka ihraqi malil yatimi wa ighraqihi kamar kona dukiyar maraya ko nutsar da ita cikin ruwa al mafhumu man'uhu wanda an ka fahimci hanin sa min qawlihi daga fadar Allah innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama lalle waɗanda suke cin dukiyar maraya zulban ta fuskar zalunci ina fata an fahimce ni ta fuskar zalunci to kenan wanda ya kone ta fa ko wanda ya nutsar da ita nake cewa malamai suna bada wannan misali wallahu a'lam amma ni ina ganin cewa wanda ya kone ya fi ta'addanci da wanda ya nutsar da dukiyar domin shi bai amfana da ita ba kuma bai bari mai amfani ya amfana da ita ba amma misali wanda za a kawo ya akuluna ko wanda ya ci da bakinsa ko kuma ci wanda ya amfana da dukiyar wanda ya je sai gida da dukiyar maraya wanda ya je sai sutura da dukiyar maraya ana dai wanda ya amfana da ita to kaga wannan ya fi karamcin zunubi yusu ga wanda ya wato bata dukiyar gaba daya to wannan shi ake kira musawi domin da cin abinci da saka sutura duk dai amfani ne suna tare ni ina ganin wallahu ta'ala alam wannan shine yafi to shi wannan musawiyan shi ma akwai wanda wanga maqtu'un ne duk malamai sun tabbatar da cewa babu bambanci tsakanin ci da kuma saka sutura da dukiyar maraya duk ɗaya ne inda ka ci ta ta hanyar zalunci an gane ko to amma sai malamai suka fitar da wata mas'ala hadisi na Abdullahi ibn Umar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man a'taqa abdan duk wanda ya yantar da bawa an gane ko wannan bawa kana da rabi ko kana da wani kaso ciki wani yana da wani kaso ko wasu na da wani kaso to sai ya zamanto wannan bawan sashen da ka yantas sai shari'a ta ce to za a kawwama wannan bawa za a kimanta sa kimanta shi a dibi dukiyarsa abin da ya kamata a ce an biya kawai sai a amso wannan dukiya a ba sauran mutane nasu ma'ana in kana da rabi ne ka yantar da rabi to za a karbo dukiya rabi a hannunka a je a ba wancan dan mutumin ya zan da ko kuma idan kana da kaso ɗai ne bisa uku to ka yantar da naka sai a amso kaso biyu gare ka a biya waɗancan don mi don shari'a ba ta son mutane su zama a karkashin bauta in dai kana da hali in kuma baka da hali to shari'a bata dauka ba sai a bar bakin abin da ka yantas shine ya yantu to sai malamai suka ce to wannan nassi na hadisi sahihul bukhari ya ce wanda ya yantar da bawa ko sashi na bawa an gane ko wanda ya yantar da sashi na bawa to shin yanzu meye hukuncin misali mace idan mace ce don shi bawa yake bai ce man a ataka amatan ba sai waɗansu malamai suka ce to da bawa namiji da mace dukkanin hukuncin su daidai suke kenan mafhumin shi musawi ne to amma sai suka ce maznun ba ɗari bisa ɗari ba me yasa ba ɗari bisa ɗari ba suka ce saboda shi bawa namiji idan ya yantu akwai wani amfani da yake ma musulunci wanda mace ko da ya ce ba za ta iya yi ba kaga bawa zai iya zuwa wajen jihadi in yi an ka yantar da shi zai iya zuwa wajen jihadi misali yana iya zuwa sallar juma'a yana iya zuwa wajen shaida ina fata an fahimci da sauran waɗansu abubuwa ita kuma mace ba ta iya yin wannan sai suka ce to tana yiwa nan bawan kawai ake nufi amma dai ana ganin cewa zance mafi rinjaye abinda an ka fahimta mace ma na hukunci ya shafe ta amma dai duk da yake za a bar mu sauran malamai fahimta cewa akwai abin da namiji yake bantu da su wanda mace bata bata da su shi yasa an ka yantar da shi bawan ko an ka kwadaitas wasu kuma suka ce da namiji da mace duka ɗaya ne kenan sai zama to al-mafhum at-tardi an gane ko abin da suke kira tardi wasfun tardi a wajen malaman usulul fiqh wanda sai mutum ya karanta zai ga abin da ake kira alwasfu at-tardi wallahu ta'ala alam to wannan shi an mafhum al-muwafaqa wanda zaka iske galibi su zahiriya ba su ma yadda da shi ba kwata kwata sai amma mafhumul mukhalafa shine fahimtar kishiyar abin da nasu ya faɗa to shi kuma wannan mafhumul mukhalafa malamai sun kawo shi guda takwas ne guda takwas ne akwai wanda suke kira aqwa shine mafhumul hasr in an ce mafhumul hasr shine abinda an ka fahimta daga sha makancewa shine wadan sun ka bada misali sun ka ce annafi wal isbat kama a jumla da ta zo ta kore ta tabbatas la ilaha illallah kenan la ilaha babu abin bauta da gaskiya fal usuliyun malam yace malaman usulul fiqh suna cewa yaquluna mantuquha abinda ta yi furuci da shi nafiyul uluhiyya an gairihi jalla wa'ala ta kore ibada ga dukkan wani wanda ba Allah ba ko uluhiyya kasancewa ubangiji wa mafhumuha abinda zamu fahimta isbatu halahu wahdahu ta tabbatar da wannan ga Allah subhanahu wata'ala jalla wa'ala wal balayinuna yu'akkisun amma malaman bayani su ko sun juya kenan sun maida mantuki shine mafhumi mafhumi shine mantuki ina fata an fahimci ni tunda an ce annafi wal isbat ko ko al isbat wal nafi kenan wani zai gabatar da wannan ya fahimci wannan wani kuma zai gabatar da wannan ya fahimci wannan qultu amma shi mallan yace al haqqu alladhi la shakka fihi anna an-nafiy wal isbat kilahuma mantuqun sarih dukkan an-nafiy da isbat da koriya da tabbata suwa mantuki ne sarihun an gane ko sarihi mallan yace an gane ko falafzatu la kalima ta la da an kaci sarihatun fil nafi tabbas ne ta kore la babu wa lafzatu illa sarihatun fil isbat ita ko lafazi ta illa wato ta bayyana tabbata suwa wato a bayyane fa'addi mithlu hadha min al-mafhum ghalatun fi ma yadhharu li malan yace abin da yake bayyana gare ni cewa annafi wal isbat mafhum ne yace shi dai kuskure ne abin da yake bayyana gare shi ina fata an fahimce ni malan yace wa inna ma yakunu lil hasri an gane ko mafhumun fil adawati al-ukhar mithlu innama misali kamar innama da taqdimul ma'mul kamar a gabatar da wato al-ma'mul abin da ya kamata cikin jumla a kawo shi gaba a kawo shi baya a wani lokaci wa ta'riful juz'aini da ta'rifin juz'aini a kawo mubtada da khabar su zamanto kowanne daga cikin su wato suna matsayin al-mu'arraf wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka nan an ce al-juz'aini ana nufin da al-mubtada da al-khabar kowanne ya zamanto an yi masa ta'arifi ina ina fata an fahimce ni shine mafhum al-hasr kenan yanzu misali idan aka ce innamallahu ilahun wahid haƙiƙa Allah wato innamallahu haƙiƙa ubangiji Allah subhanahu wataala ilahun abin bauta ne wahidun ɗaya kinan wannan yake nuna cewa abin da zamu fahimta duk wanda ba Allah ba wato ba ɗaya bane kuma bai cancanci abota masa ba domin ya ce min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun to wannan shi ake kira mafhumul hasr ko mafhumul qasr ka fahimce shi da kuma siyaga din shi na biyu shine mafhumul gaya mafhumul gaya shine abin da ya nuna muna ga bakin iya inda aka zo misali inda Allah ce fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira idan miji ya saki mata ba za ta halatta gare shi ba bayan ya saki ta saki uku don ya ce fa in tallaqaha fa in abin nan fa in at-talaqu marratan saki biyu ne wanda ake iya dawo da mace fa in tallaqaha in ya sake sakinta fala tahillu lahu min ba'du kenan cikin wannan aya ta karshe ba za ta halatta ba min ba'du kenan min ba'dil marratani bayan wancan saki biyu hatta tanki hazaujan ghaira har sai ta auri wani kaga mun fahimci cewa ashe ba ta halatta gare shi sai ta auri wani kuma sai wannan mutumin ya aure ta aure ingantaccen aure ba yayi auren kashin wuta ba abin da ake kira wato auren kashin wuta mutum ya ya matar saki uku ya kira wani ya ce ya aure ta ko ta sani ko bata sani ba idan matar ta sani shi mijin wanda zai aure ta sani duk suna cikin zunubi idan ita ce ta sani shi mijin bai wato wanda zai aure ta bai sani ba ita za ta dauki zunubin ta idan kuma mijin shi yake da sani matar bata sani ba don ya aure ta suke ta tana da laifi idan dukkan su sun sani sun yi tarayya cikin laifi to shine zo cikin hadisi ma la'anallahu al-muhallil wal muhallallah Allah ya tsine ma wanda ya aure mace don ya halatta ma wani kuma an Allah an ci wanda wato ya ba da ya ba da izini a aure matarsa ko ya ba da kuɗi da sadaki ko yadda aure matarsa dan a halatta masa ita dukkan sun shiga cikin tsinuwa ita ma za ta shiga cikin tsinuwa in ta sani ta taka dokar Allah shi yasa ma yazo ana kiransa at-taisul musta'ar bunsurun aro an dauke shi don dai yaje ya barbara ya halatta ma wani mace to malamai suke cewa anan hatta tanki hazaujan ghaira da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa idan aka yi wannan auren ma kawai ko mijin ya sani wanda zai aure ta ko mijin da ko matar ce ta sani ko ko su dukan suka sani babu auren waɗansu malamai suka tafi cewa to in dai aka yi auren bai shiga da ita ba to auren bai inganta ba sai alƙali ya raba auren amma in an samu labari an gane ko bayan an aihu sai malamai suka ce to akwai auren shi yasa waɗansu malamai suka ce a'a kawai auren dai akwai shi tunda shari'a ta yadda a zahiri ga shi an yi sauran a bar su da Allah tunda ƴaƴan da suka samu an halatta su kenan ko ba a cewa auren babu shi waɗansu malamai suka ce a mun halatta auren ne saboda kada yaran su zamanto shubuhar da akwai kada mu mai da su ƴaƴa shaggu shi yasa aka halatta auren magana ce ta malamai mai yawa to wannan shi an mafhumi na biyu sai mafhum mafhumu shart mafhumu na sharadi sharadi abinda zamu fahimta daga sharadi wa in kunna ulati hamlin malam yace idan Allah yace idan kuka saki mata Allah ce in kunna ulati hamlin in har suna da ciki fa anfiqu alaihinna ku ce ku ciyar da su to kenan yanzu misali idan idan mutum ya saki mace ba ta da ciki kaga ba zai ciyar da ita ba ina fata an fahimci ni ba zai ciyar da ita ba da ta kare idan ta fi zama matarsa amma idan tana da ciki to shikenan kuma ai ciyar da ita ya zama wajibi gare shi sai ta yi sai ta sauki ina fata an fahimta yufhamu minhu malin yace za a fahimci cewa anna ghaira anna ghaira alhawamil waɗanda matan da ba su da ciki la nafaqata lahunna babu ciyarwa a kansu idan tana gidanka kafin ta kare idda shikenan zaka ciyar da ita amma idan an kace maka ta abin nan ta kare idda to shikenan babu ciyarwa a kanka to wa mafhumul wasfi da kuma mafhumi na sifa fil ghanami sa'imati zaka kamar da muka ce ya zo cikin hadisi malam ya kawo shi ne da lafazi amma ya zo cikin hadisi wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha kaga nan hadisi da yace a cikin dabbobi kananan dabbobi as-sa'ima nan yana magana ne akan dabbobin da ake fitar ma zakka amanan shi nasu ya kawo kananan dabbobi as-sa'ima wanda suke wajen kiyo kidan kaga wannan waɗansu malamai suka tafi cewa to wanda ba wajen kiyo take ba to wannan ita ba za a wato fitar mata da zakka ba kaga mun fahimce shi ne kishiyar ta fuskar sifa an gane ko wancan ta sharaɗi mun ka fahimci cewa da bata da ciki ba za a ciyar da ita ba wannan mun ka fahimci cewa ta gaya an sanya iyaka ba za a aure ta ba sai in ta aure wani ingantaccen aure kuma ya shiga da ita mafhumul adad mala yace akwai abin da za a fahimci kishiyarsa ne ta fuskar adadi da Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wanda ya mace kazafi an gane ko duk da yake ko namiji an kai ma kasafi duka ɗaya ne nan ana zancen kasafi ne dai ni ma namiji kasafi da mace duk ɗaya ne amma dai nan saboda lafazin yana magana ne kan matan ko kuma kan matan ne ake son ai hukunci shi yasa ayoyin da za su yi bayani kan hukunce hukuncen mata shi yasa an ka kawo mace fajriduhum ku yi musu bulala 80 na jalda bulala 80 bulala 80 to abinda zamu fahimta malam yace yufam minhu annahu la yujladu aktharu min zalika bai halatta ba aimi a ƙara ka yi 81 bai halatta ba kuma malam ma za mu fahimci wani abu ƙari ba malam ya kawo shi ba ni na zan ƙara shi amma ba dan na kai malam ilimi ba an gane ko kuma bai halatta ai 79 ba domin Allah ce 80 bai halatta a ƙara ba bai kamar bai halatta a rage ba domin haddi ne na shari'a malam ya ce wa mafhumu zarf da kuma mafhumi na zarfi abinda zamu fahimta kishiyar wuri ko kuma kishiyar zamani zamanan kana au makanan lokaci ne ko ko wuri misalu zamani ga misali na zamani alhajju ashhurun ma'lumat shi hajji an gane ko zaka kaddara zu ashhurin ma'lumatin yurdin su malamai kenan aikin hajji yana da watanni waɗanda suke sanannu ko ko ashhurul hajji sai ka ƙara ashhuru can gaba ashhurul hajji ashhurun ma'lumat haka waɗansu malamai suka ci kaga yana da watanni malam yace yufamu minhu annahu la hajja fi ghairihi za a fahimta cewa in ba cikin waɗannan watanni ba ba za a yi aikin hajji ba kuma kowa ya san in ba waɗannan watanni kai aikin hajji ba ka san ba hajji na kai ba hajijiya ta in ji wanda mawaki da ke cewa hajijiya ce ta kai shi wa misaluhul makani da misali na makan مفهوم واتو مفهوم الظرف المكاني وانتم عاكفون في المساجد كنا اعتكافي a cikin masallaci malam yace yufhamu minhu annahu la i'tikafa fi ghairi al-masjid wannan yana nuna cewa ba a yin i'tikafi fi ghairi al-masjid in ba cikin masallaci ba inda man yaqulu zalik akan wanda yake faɗan wannan to kaga wadansu malamai suna gana ana i'tikafi ba ma a cikin masallaci ba duk da yake wadansu malamai sun tafi cewa sai cikin masallaci kowane masallaci ana iya yi wadansu malamai suka tafi cewa a'a sai masallacin da ake juma'a domin an hana ka fita domin an fahimci itikafi ka tsaya ka lazamci wuri to in kuma zaka fita sallar juma'a ai ka bar wuri waɗansu kuma suka tafi cewa a'a ba a yin itikafi sai masallatai guda uku masallacin makka da masallacin madina da kuma masallacin kudus domin hadisin da zo ce la atikafa illa fi thalathi masajid kenan ba a yi illa fi thalathi masajid ba a yi itikafi sai a masallatai guda uku sun ka ce la nafiya ce ta kori suka ce ba a yi amma wannan ra'ayin yana da rauni da yake la nafiya ce ta kore amma ana iya taksisin sa wani lokaci cikin qur'ani za a iya kore abu amma ana nufin ba duka ba sashin shi ake nufi kuma wani zai iya zaburo mai ce a'a a ina ka samu wannan a cikin qur'ani ma akwai shi dan uwana Allah subhanahu wataala ce laysal birra an tuwallu wujuhakum ko laysal birru an tuwallu wujuhakum a wata qira'a an gane ko laysal birra an tuwallu wujuhakum ba daga bai daga cikin aikin da'a ku juye da huskokinku qibal al-mashriq wal maghribi wato qibal al-mashriq a gabas ko yamma alhali ko in an ka ce sallah ba ta daga cikin aikin da'a ai kaga an yi banna ana nufin ba ita kadai ba ce aikin da'a shi yasa wani lokacin ana kawo annafiyu ana nufin nafiyul kamal abu bai cika ba to kaga wanda bai fahimci wannan ba duk yazo iske la sai ce an kore gaba ɗaya ga ku zo ku yi mana wani hayaniya sai abu na gaba mafhumul illa shine mafhumi na illa an gane ko nahwu kamar da ake cewa a'ti sa'ila li hajatihi ina fata an fahimci ni ka ba as-sa'il mai roƙo ko mai neman taimako li hajatihi saboda buƙatarsa yufhamu minhu annahu la yu'ta ghayra al-muhtaj za a fahimci cewa wanda bai da bukata ba za a bashi ba sai malam ya ce wa mafhumul laqabi sai mafhumi na laqabi shi anna takwas wa huwa ad'afuha an gane ko shine ad'af mafi rauni daga cikin su an gane ko wa dabitul laqabi inda al-usuliyin huwa kullu ismin jamid ko wani suna wanda yake jamidi sawa'an kana isman ko da ya kasance sawa'an kullu ismin jamid sawa'an kana isma jinsin ko da ya kasance suna na jinsi kamar yadda mun ka bada misalin suna na jinsi kamar kalima au isma jam'in ko ko suna na jam'i kamar alqaum au isma ainin ko ko suna na zati laqaban kana ya kasance laqabi na au kunyatan ko kunya au isman ko suna ina fata an fice ni kunya a ce abu wane isma na kamar a ce wane zaidun ko abin da kamar da haka laqabin ko ko laqabi na wani mutum a ce misali anfun naqa misali sunan wani mutum falau qulta jaa zaidun malin yace idan kace zaidu yazo lam yufham minhu ba za a fahimta daga gare shi ba adamu maji'i amrin cewa amru bai zo ba bal rubbama kana atibaruhu kufran wani lokaci ka dauki mafhumul laqabi kai aiki da shi zai iya kai ka ga kafirci kama lauqila kamar idan aka ce muhammadur rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah ne yufhamu minhu min mafhumi laqabihi ta huskan mafhumul laqabi za a fahimta cewa an gane ko au ghairihi ko waninsa kenan lam yakun rasulullah za a fahimci daga mafhumul laqabi cewa wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo bane kenan ko sai mai da mutum zuwa kafirci domin annabawan Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi kadai ne malam yace to ashara ilaihi fil maraqi ila aqsamihi wa maratibihi kenan mai maraqi saudi yayi bayanin wannan kenan sai mutum ya koma can cikin maraqi saudi ko cikin muzakkira sannan kuma malam yayi bayani tsakanin bambanci tsakanin mafhumu sifa da mafhumul laqabi sannan malam ya faɗi maratib a cikin wannan muzakkira shina da sift wato daraja guda uku lokacin da mafhum mafhum ya ci karo da mafhum to sai a dibi wanne ne fi karfi daga cikin su wato guda shida ne in kuma duk sun zo matsayi daya to sai a bar su a koma waje a nemo su dalilai sai kuma abinda malam ya kawo mawani na itibar mafhumul mukhalafa akwai ka'idodi guda takwas waɗanda suke hana a yi aiki da mafhumul mukhalafa abinda an ka fahimta akwai lokacin da ba a aiki da shi wanda mun dan taba kawo bayaninsa mai so dai zai iya komawa cikin littafin muzakkira fi usul fiqh ko cikin littafan usulul fiqh yaga abinda malamai sun ka faɗa to yan uwa musulmi na keɓance waɗannan mafahimkin ne saboda za su yi ta maimaituwa wani lokaci cikin karatu idan ba a yi bayanin su ba wani kullum sai an ce mafhumu kaza mafhumu kaza to a wannan darasi na 60 Allah ya ba mu iko muka yi bayanin waɗannan mas'aloli na almafahim kuma a cikin tafsirin da muke gabatarwa a masallacin Imam Malik na taɓa ɗauko bayani kansu a cikin suratul wato anfal wajen ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum na yi bayanin waɗannan matsalolin wato na almafhum kuma littattafai suna nan daban-daban na usulul fiqhi ɗalibin ilimi zai iya nema su zai iya nema ya karanta kuma ya karatu ga malamai kuma ya kokari ya fahimci mas'alar da kyau don saboda ta amfane shi wajen karatu to yan uwa musulmi wannan shine karshen bayanin almafahim yanzu zamu dawo cikin karatunmu to mas'alar mu ta gaba zamu dawo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdulkadir Ar-Razi domin shi ne kawo wato mas'ala ta 215 a ƙarƙashin aya ta tara nan ne yanzu za mu tashi domin malam ya bayanin aya ta biyar daga nan malam bai sake bayani ba sai aya ta 42 kenan yanzu za mu komo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdulkadir Ar-Razi malam ya ce a ƙarƙashin mas'ala ta 215 a safha ta 81 a wato abin da yake hannuna fa in kila idan aka ce kaifa qala ya aka yi Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki nagari lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman wa ajrun azim da lada wadda take mai girma wa lam yaqul amma Allah bai ce ba wa amilu sayyiati waɗanda suka aikata mummuna ma annal ghufran tare da cewa yin gafara ya kunu li fa'ili sayyi'at ana yin shi ne ga wanda ya aikata mummuna la li fa'ilil hasanat ba ga wanda ya aikata aiki na gari ba kenan wani ya kamata yana iya cewa to ai ba waɗanda suka yi wato wa amilu salihat na kamata ya kamata a ce wa amilu sayyi'at suka aikata mummuna amma an ka ce wa amilu salihat suka aikata aiki na gari bari to ai ba a zancen gafara gare su ko ba haka ba to sai malam ya je wajen ba mu amsa yace kulna zamu ce kullu ahadin babu wani dan adam kullu ahadin kowane dan adam la yakhlu min sayyi'atin bayyuwa a ce bai da aikin mummuna saghiratin an gane ko au kabira bayyuwa a ce akwai dan adam wanda bai aikata zunubi karami ko babba duk da yake kaba'ir wajen annabawa da kuma shirka ko fita daga cikin musulunci an ɗauke musu su amma alhashawiyya sun ce annaba suna iya kafirta su dawo cikin musulunci saboda tawilin waɗansu ayoyi ko kuma da gangan mutum yana aikata shiga kafirci amma dai saghira waɗansu sun ce annaba ba sa kuskure kwata kwata sun ce a suna aikata sagha'ir abubuwan da shi kananan zunubai ne malam yace to babu dai wanda bai aikata zunubi saghira karami au kabira ko babba kabira nan banda annabawa balle aizancin sun aikata shirka ko sun fita daga cikin musulunci wa in kana mimman ya'malu salihat ko da ya kasance daga cikin wanda suke aikata aiki nagari wa hiya ta'at sune ayyuka na da'a an gane ko wal ma'ana abinda aya take so ta ce anna man amana wanda ya imani wa amilal hasanat ya aikata aiki nagari ghufirat lahu sayyi'atu za a gafarta za a gafarta mishi munanan ayyukansa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal hasanati lalle ayyuka nagari yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan ayyuka a cikin suratu hud aya ta 114 to kaji abin da aya take son ta ce na fata an fahimce ni to anan a gurguje zan dan ƙara waɗansu abubuwa guda biyu zuwa guda uku da Allah ya ce wa adallahu allazina amanu wa amilu salihati Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari to sai nan kaga sai ce wa amilu salihat shi yasa waɗanda ke cewa a'a in kai imani ba sai ka yi aiki ba aljanna zaka wannan soki burutsu ne shi yasa suna kafa hujja da wata aya Allah ya ce fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya ba su aljanna da abinda sun ka sun ka faɗa suna nufin kenan kawai sai a bar duk ayoyin da suka ce ayi imani da aiki na gari kawai a koma ayar da ce fa asabahumullahu bima qalu alhali ko ku suka fa hujja da Allah ce وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء dan saboda Allah shi bayyana waɗanda sun kai imani koko ya bayyana su a zahiri ko ويتخذ منكم شهداء Allah shiriki shahidai daga cikin ku sai ce to kaji Allah ya ce waɗanda suka yi imani a'a ash-shuhada'u aiki suka sun je sun yaki sannan fa asabahumullahu bima qalu Allah ya saka musu da abin da suka faɗa saboda sun yi imani kuma sun yarda da za su yi aiki ko in bu samu damar yin aiki ba wannan kuma haka Allah so sun yi imani suna ne aiki Allah bai ba su iko ba amma haka kawai yanzu kamar abin da turawa suke so a kirkiro aqida ta musulman non pratiquant a samu musulmin da wai shi bakin shi ce shi musulmi na bai sallah bai azumi bai zakka bai haji bai aikin ibada ko guda kuma aljanna za shi wannan kafirci ne an ka sanya masu suna musulman non pratiquant shi yasa Allah ce a yatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im yanzu duk kato kawai katon kaddara wanda bai aikin komi shina zamani Allah ya dauke shi kada cikin aljanna katon kaddara wallahi wannan ba zai yiwa ba dan haka kasashen musulmi su yi hattara da wannan akida da kuma kasashen laraba da ake yada cewa in mutun yana da alaka da annabi balarabi ne aljanna zashi a ce anta arabi wan nabiyyu arabi sallash ma sallash tadkhulul janna wai anta arabi kai balarabe na wan nabiyyu arabi annabi balarabe na sallashi ma sallashi tadkhul janna ko kai sada ko baka salla aljanna ba wutar jahannama zaka dan Allah bai da kabila bai da yare bai da ƙasa bai da jaha bai da launi shi Allah cewa abi addini shi ya sa mutum aljanna dan haka wa amilu salihati ta nuna ima aiki na gari na daga cikin juz'i na imani kamar yadda hadisi suka nuna al imanu bid'un wa sittuna shu'ba ko bid'un wa sab'una shu'ba imani yana darasa 60 da wani abu ko 70 da wani abu wanda kuma ba ya ce bakin su bane balle ka ce a'a nan an ce 60 na ce a'a bai ce bakin su bane imani yana darasa masu yawa ya dan baka misalai ne sannan a ƙarƙashin wannan aya da ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati sai ce lahum maghfiratun wa ajrun azim kaga nan malamai in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yake cewa me yasa Allah bai kawo abin da ya musu alƙawli ba a matsayin mufrad sai kawo shi a matsayin jumla kaga yana iya cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati al-maghfirata wal ajra al-azim amma sai ya cire mufrad sai kawo jumla saboda jumla ismiya tana nuna abu ya tabbata lahum maghfiratun gafara ta tabbata gare su asalin shi maghfiratun lahum ne wa ajrun azim ai wa ajrun azim wa lahum ajrun azim kuma suna da lada tabbatatta dan a nuna maka alƙawalin Allah ga wanda ya gaskata Allah baya tashi shi yasa sai kawo shi jumla ismiya dan ya nuna maka tabbatacce sannan abu na uku kafin mu je gaba shine sai yayi taqdim wa ta'khir dan ya nuna maka cewa waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari lahum maghfiratun su kaɗai adda gafara shi yasa mai cewa ya zama yi imani bai yi aiki ba bai da gafara dan nasu ya nuna cewa at-taqdim wa at-ta'khir fi ba'd al-ahwal yufid al-hasr su kadai adda gafara su dai adda wato lada mai girma mas'ala ta karshe a karkashin wannan aya wadda zan kara kafin mu je gaba shine cewa na Allah ce wa ajrun suna da lada to shine da yawa daga cikin mutane su fassara su ce ita ce aljanna wannan fassara tana da wato akwai tawaya cikin ta domin ajrul lada Allah ga masu imani ba ta tsaya ga lahira ba duniya Allah yana ba masu imani ladar su kuma lahira ya ba su kuma wannan yana daga cikin abin da yasa da yawan mutane su tsammani in an bi Allah ba a samun alkhairi a nan duniya waye ga maka wannan alƙaryoyin da Allah ya halaka su ya hallaka yake cewa da sun bi Allah da sun ji daɗin duniya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ahlul kitabi Allah ce da sun bi littafin Allah da ba su sha wahala ba walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau la kaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim duk ina za samu wannan sannan Allah ya faɗa wanda ya imani aiki da gari Allah zai bashi rayuwa kyakkyawa a nan duniya man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba a nan duniya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun a can lahira masu imani in sun kai imani Allah ce zai ba su khilafa ta bayan ƙasa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a masu imani in suka bi Allah Allah ce zai tabbatar da mulkin su ba bokaye bane za su tabbatar maka mulkin ka da yan tsibu da yan duba da sojoji da wane ne bi Allah sai Allah ya daure maka kowa alladhina in makkannahum fil ardi kaji Allah ce wala yansuranna Allahu man yansuru sai da ya rantsuwa zai taimaki wanda ya taimake shi inna Allah la qawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata ashe idan za ku yi sallah wa aqamu salata wa atu zakata ku bada zakka wa amaru bil ma'ruf ku yi umurni da abu mai nagari in ba ku da ilimi ku bari malamai su yi wa'azi wa nahaw anil munkar suka yi hali da abu mummuna in ba ku da ilimi ku bari malamai su yi wa'azi wanda ya kiya kuma in kuna da ikon hana shi ku hana shi wanga Allah ya rantsuwa ce zai taimaki duk wanda akan wanga turba in al'umma ce ba ta mulki akan sauran al'ummi in wani mutum na Allah ba shi iko akan sauran mutane kaga wannan Allah ya ce zai bada duniya annabi Ibrahim Allah ya ce karara wa atainahu ajrahu fid dunya mun ba shi ladar shi anan duniya annabi Ibrahim fa dan kaka ce an baka rabanka dan duniya kamar imanin ka tawaya zai in dan baka annabi Ibrahim imani ba kuma yana daga cikin ulul azmi na rusuli Allah ya ce wa innahu fil akhirati laminas salihin kaga an bashi duniya an bashi lahira kuma Allah ya umurce mu gashi nan cikin kissa ma Allah ya nuna muna in an ka zo ga irin addu'ar da ya kamata a yi fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duniyar da lahirar na Allah ne don haka ajrun azimul lada Allah zai basu ba wai sai Allah ya baka kuɗi ba Allah ya rufa ma asiri ya baka ƴaƴa masu albarka ya baka mata masu albarka ya baka lafiya wadda baka zuwa turai ana canza maka jini kowane lokaci ya baka lafiya wadda baka bukatar sai ka je turai ya baka lafiyar da kana rayuwarka cikin natsuwa kana ibada baka baka cikin tashin hankali wa inna lana lal akhirata wal ula duniya da lahira na Allah ne dan haka wannan fasarar cewa ajrun aljanna kawai ake rufi fa yan uwa musulmi tashi daga wannan fasara wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi ita ce mas'ala ta 216 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce fi akhir qawlihi ta'ala a ƙarshen wato fadar Allah subhanahu wata'ala kenan a cikin suratul ma'ida ƙarshen wannan aya ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ألا يارك القول بني إسرائيل آية تنقب إذن تتنا تنقب يحرد القرآن لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل إتبات دواون كما تظل نون ندنقب يحرد ركتي sai Allah ce to faman kafara ba'da zalika minkum duk wanda ya kafirce daga cikin ku a karkashin wannan aya bayan ya ce rike alƙawli faqad dalla sawa as-sabil haqiqa ya kauce ma daidayin hanya ma anna alladhi kafara qabla zalika faqad dalla sawa as-sabil tare da cewa duk wanda ya kafirce qabla zalika kafin haka kafin Allah ya riki alƙawali in ka kafirce ai ka kafirce ka bace mu hanya qulna zamu ce na'am haka ne walakin dalal sai dai bata ba'da ma zukira minan ni'ami bayan abinda an ka ambata na ni'imomi aqbahu shi an mafi muni li anna qubhal kufri domin munin kafirci yana bayyana ne bi qadari azam wato azamin ni'ma bi qadari azamin ni'ami al-makfura domin yana tafiya ne daidai gurgudun ni'imomin da an ka kafirci falidhalika khassahu bizikr shi yasa Allah ya ce faman kafara ba'da zalika kenan da ba'da zalika da qabla zalika duk ɗaya ne da wanda ya kafir ya butunce ma Allah kafin a riki alƙawali da wanda ya butunce ma Allah bayan an yi alƙawali da tsakanin su da Allah ai duka wannan sun zama butul sun kauce ma hanya to amma wanda ya butulce wa Allah bayan an bashi ni'imomi ko ko bayan an rike alƙawali ya san hakikatan ga alƙawali ai shine fi zama towa akan bata ina fata ana fahimta ta ko kuma mu dauki cewa a'a su ba za a kama su ba in ba a dauki alkawali ba domin wannan lokaci suna cikin ni'imar da Allah ya ba kowa wani lokaci zamu iya jahiltar ta amma ba za mu gane akwai ba wannan ni'imar ko ko alkawalin sai lokacin da Allah dauki alkawali domin Allah bai kama mu mutukar bai turo mu nan manzo ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula da wannan ne malamai irin waɗannan ayoyin suke kafa hujja da wato ƙasashen turawa da suke kafirce ma Allah da kuma irin yadda dan adam yake butulce musu mutane suke cewa irin yadda ake butulce ma ni'imomin Allah shi ya halice ka duk abin da kake ci shi ya baka abincinka ruwanka ƴaƴanka matanka duk abin da kake amfani da shi Allah ne kuma kai kanka Allah yi ka sai ka butulce ma Allah kuma kace Allah ba zai saka wuta ba amma yau turawa hatta da ɗan Afirka ko ɗan ƙasar su suka ɗauka suka karantar da shi suka bashi ilimi daga baya ya ce wannan ƙasar bai yadda ya bi ta ba ya fi son ya bi ta ƙasa ta turawa za su yi neman shi su kashe shi a duniya kuma za su yi mai koce irin azaba in sun same shi to idan su wanda ya yi musu butulci ba su suka halicce shi ba ba su suka mai komai ba illa garin shi sun kai halitta ta Allah suka tarbiyyantar da shi da ni'ima Allah domin ruwan ba nasu bane kuɗin ba nasu bane komai na Allah ne sun ka tarbiyyantar da shi da su da waɗannan ni'imomi na Allah ya butulce musu suka neme shi su kashe shi ko su ɗaure shi to ina ga wanda shi ya halicci duniyar da abin da ke cikin ta kuma ɗan adam ya butulce mishi kuma ya ce Allah ba zai mai azabar da tafi ko wuce muni ba ya kamata mu yi tunani akan wannan Allah ya kyauta mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi mas'ala ta 217 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce wa minal ladhina qalu inna nasara da waɗanda sun kace mu nasaru ne an gane ko kiristoci kenan aya ta 14 a cikin suratul ma'ida walam yaqul wa minan nasara bai ce daga da kiristoci ba kulna za mu ce li anna ha'ula'i domin waɗannan da Allah yake magana akan su kanu kadhibi na fi da'awahum annahum nasara su ƙarya suke yi sun ce su nasaru an gane an gane ko wa zalika annahum sammau anfusahum nasara sun kira kansu nasaru iddi'a li nusratillahi ta'ala na cewa za su taimaki Allah ma'ana za su taimaki addinin Allah wa humul ladhina qalu li Isa nahnu ansarullah su ne wanda sun kace ma Isa nahnu ansarullah mu masu taimakon addinin Allah na sun makhtalafu ba'dahu sai suka yi sabani bayan annabi Isa nasturiyatun wata mazhaba ce ta kiristoci da ake cewa nasturiya wa yaqubiyatun da yaqubiyatun wata wato abinda mazhaba ce ta tasu daga wani mutum da ake kira yaqub wa milkaniyatun da milkaniyatun ansaran lishaitani su suka koma mataimakan shaitan fa qala dhalika tawbihan lahum sai Allah ya faɗi wannan cewa su sun ce su nasaru ne amma faɗa suka yi da bakin su ba hakikatan su ba nasaru bane to a nan kafin mu shiga cikin bayani mazhabobin kiristanci suna da yawa amma yanzu waɗanda suka mamaye duniya mazhaba ne guda uku mazhaba ta katolika a ƙasar roman katolika a ƙasar italiya sai kuma mazhaba ta protestant ko anglican an gane ko ko evangelic wanda yanzu su ne mafi yawanci a ƙasar america da kuma ƙasar Birtaniya sannan da mazhaba ta wato cock wadda a ƙasar misra take kenan kiristocin masu rarraba ina fata ana fahimta ta to wannan ya kamata mu fahimta a ƙarshen wannan aya daga cikin abubuwan da za mu ƙara da an ka ce sun ce su sun yi sabani su waɗancan waɗanda sun kabi annabi isa ansarullahi hakikatan sun bi shi ma'ana waɗanda suka gade su suka ce za su taimaki addinin allah bayan su su ne suka kafirce daga baya dan mu fahimci abin da malam yake so dan allah ya faɗa a cikin suratu wato ali imran yake cewa falamma ahassa isa minhumul kufra lokacin da annabi isa ya fahimci kafirci daga gare su ma'ana sun ki imani yayi tawazzi ya ga alamun basu da niyyar karɓar gaskiya qala man ansari ila allah yace jama'a wa zai taimake ni zuwa ga addinin Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah sai ansar suka ce mu za mu taimake ka wato dan tsayar da addinin Allah an gane ko Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa wato me yasa Allah kawo wannan kissa ya faɗa a cikin suratul saff dan mu yi koyi da su ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah dan mu yi koyi da su shi yasa Allah ya bamu labarin ashe an taimaka ma wato annabawa mai so ya diba cikin wannan sannan kalima ta nasara ba asalin sunan addinin su bane shi nasara wasun ce daga wannan man ansari ilallah wasu kuma sun kace daga Madina ce ta Nasra inda aka haifi Annabi Isa a kalfalus kasar Filistin sunan garin ne kenan masu bin addinin wanda an ka haifa a garin Nasra wanda kuma yana can cikin wato kasar Filistin a yanzu akwai babbar coci ta duniya wadda can ne kiristoci suke yin wato aikin haji ina fata an fahimta to sannan kuma abu na ƙarshe waɗannan kiristocin dama Allah ya faɗa ya sanya adawa tsakankanin saboda ba haɗuwa ce ta Allah ba wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah tsakankanin su akwai adawa mai tsanani amma katolikan suna kafirtar da yan angalikan evangelic su ma waɗancan suna kafirtar da waɗancan amma idan za a kai musulmi hari sai su haɗa kai su kai mun hari su ma yahuda Allah ya faɗa akwai sabani tsakankanin su mummunan sabani wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahum adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah Allah ce ya sanya tsakankanin yahudawa al-adawa adawa wal baghdha a riƙa juna ila yau milkiyama har zuwa ran tashi alkiyama ashe wa junan yahudawa ba sa ƙaunar juna kiristoci ba sa ƙaunar juna sannan da yahudancin da kiristancin babu shiri domin yahudawa sun kafirtar da yahuda yahudawa sun kafirtar da kiristoci bayan yahuda sun kafirtar da juna kiristoci sun kafirtar da juna to yahudawa sun koma gefe sun kafirtar da kiristoci kiristoci sun koma gefe sun kafirtar da yahudawa domin Allah ya ce wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in hum yatluna alkitab su kiristoci sun ce Allah uku na Maryam Allah, Isa Allah da Allah babba. Wasu suka ce a'a akwai Allah babba, akwai Yesu almasihu, akwai ruhi mai tsarki. Su kuma Yahuda suka ce a'a Allah babba na da kuma dan shi Uzairu. Wa qalatil yahudu Uzairu ibn Allah. Dukkan su su imani da juna ba, amma yau Yahudawan duniya da Kiristocin duniya da kafiran duniya sai su game kai dan a ruguza kasashen musulmi a bata addinin su saboda makaryata ne kuma saboda a tsace arzikin su domin su Allah ba arziki amma musulmi sun kasa ganewa. Ba abin da zai hada mutane a samu tabbata sai imani. imani ɗaya na kuɗi ba su iya haɗa mutane shi yasa Allah ya ma annabinsa wato huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim Allah ne haɗa zukatan su law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da ka ciyar da duk duke duniya a baka ita ba za ka haɗa zukatan su ba domin kuɗi wani abu ne wanda in an ka ba wani daban daban da fena wani sai ce bai yarda ba in an ka ba wani ya son dole sai an bashi ya hina wani wani son shi kai a raba a bashi daidai da na kowa wani kuma shi zalunci yake so a raba mutum rabon mutum ɗari a bashi kuɗi ba sa haɗa kan mutane shi yasa babu abin da zai haɗa kan mutane sai imani shi yasa idan kana da imani dan uwanka in bai da sai ka ɗauka ma ka bashi kai kama kana ma iya haƙuri sahabbai a madina haka suka yi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun a ƙarshe abin da nake son in ce nan da Allah ya ce wa minal ladina qalu inna nasara ya kamata mu fahimci cewa babu wani addini kristanci ko yahudanci dukkan annabawan Allah da addinin musulunci suka so dan irin wannan sai to kaji an ce to ai cikin Qur'ani ba an ce nasara ashe akwai addinin nasara mm kiristanci asalinsa addinin musulunci ne bayan sun zo sun juya ne suka kawo banna don suna kafa hujja da Allah ya ce ma annabi Isa zai sa waɗanda suka bi shi saman kafirai har zuwa tashin alkiyama wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yawmil qiyama ce to kun ji a cikin Qur'anin kuma an ce kiristoci za a dora su akan mutane sai tashin kiyama sai a ce a'a da Allah ya ce ma annabi Isa zai sanya waɗanda suka suka bi bayan shi saman kafirai kenan mu yanzu sun dauki mu matsayin kafirai har zuwa tashin alkiyama sai mu ce musu a'a Allah ya ce annabi Isa ya gaya musu wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad ina muku bushara da annabin da zai zo bayana sunansa Ahmad ku bi shi falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin lokacin da ya zo musu da hujjoji bayani suka ce sihiri ashe ba su bi annabi Isa ba dan haka su ba magoyan bayan annabi Isa bane ina fata ana fahimta ta shubuhata sannan yahudanci an an faɗi yahudawa cikin qur'ani amma ba ana nufin addinin yahudanci ba a'a sun juya ne dukkan annabawan Allah da musulunci suka zo annabi nuhu musulmina Allah ce watlu alaihim naba nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin aya cikin suratu Yunus annabi Ibrahim musulmi ne ba ba Yahuda ba ba Yahuda bane ba Kirista bane ba mushriki bane ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin sannan annabi Yaquba da ƴaƴansa da annabi Ibrahim da ƴaƴansu dukkan su musulmi ne wa wassa biha ko wata qira'a wa awsa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah hastafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun sannan kuma annabi yusufa musulmi ne rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman musliman musliman wa alhiqni bis salihin annabi sulaiman musulmina balqis da tazo wajen sa bayan ta musun tace mi rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin annabi isa addini da zo da shi musulmi ne iz qala wa tufalamma ahassa isa minhum الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون dan haka duk wanda bai bi addinin musulunci ba ƙarya yake ƙarya ta kirkiro sai iske addinin Allah ya ƙara wani abu ciki ya rage wani abu ciki ya ce addinin Allah na wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin dan haka a ƙarshe abin da ke son na ce ƴan uwa ɗalibai ku bar cewa addinin musulunci Annabi Muhammad ya zo da shi shari'a ta ƙarshe ta musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita amma addinin musulunci tun daga annabi Adamu har zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci na shari'a su ce take bambanta li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja yan uwa an nuna min lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu tsaya akan wannan mas'ala sai sati ko mun ce sai kuma darasin mu na gaba na 61 in Allah ya bamu iko za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh